ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata tara ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya da rasu ɗari da ɗaya hadisi na ɗari shida da sittin da hudu yau za mu tashi darasi na ɗari da biyu hadisi na ɗari shida da sittin da biyar ta kuma mu tashi babin na tara babu fadl as-suhuri wa ta'til istihbabi wa istihbab ta'khiri wa ta'dil al-fi'l a cikin kitabu siyam kenan kitab na goma sha uku shafi na ɗari da sittin da takwas muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana mana yace babu fadlil suhur babu da zai magana akan falalar sahur wa ta'kid istihbabihi da kuma karfafa mustahabbatin sa shi yin sahur din wa istihbab ta'khirihi da kuma karfafa jinkirta jinkirta shi wa ta'dilil fitri da kuma gaggauta buɗe baki to wannan babun ya kunshi wayannan abubuwan guda uku hadisi na gaba yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo tira da hadisi Allah ya tabbata a gare shi yake da sahabu ku rika yin sahur fa inna fi sahuri baraka domin akwai albarka a cikin sahur abin da ake kira albarka da ba a addinance shine abu dan kankani amma ya wadatar shi ne albarka wani zai samu dubu ɗari kai ka samu naira dubu ɗaya ta ka ta ƙare ta ka tana ba wai mamako ba ba mutum yana da ikon yana son siyan abu ya kishi ba wannan nake yi ba shi ne sai Allah ya tsare bukatun da za su cinye kuɗi ba sai bukata ta zo za ba to sai Allah ya magance bukatun shi ne albarka ya ke kira albarka bukatun su ta ƴanka duk kuna da bakin kai da shi sai ku tafi kuɗi sai kuka samu a leburanci sai na da bakin ɗin ya cinye kuɗin duka sai kuma na ga wata ƙila har sai ƙaran dama to shi ake kira albarka ba wai yawan kuɗi ba shi sa kake ba da misali da yawa cewa ta yadda za gane albarka shi ne wato ka kalli alade da kare da akuya da tsinjiya kare in ya tashi haihuwa zai haifi goma sha uku sosai goma sha uku akuya kuma aka zama haihuwa uku to in za a siyar wa mai ciwo za ka duk kuɗin ta siya yi saboda ya san wannan ta ciwo su ba ko ina ake samu ba mai haihuwa biyu zuwa sama ballan tana mai haihuwar hudu a cikin dabbobi wanda kaga ta yi wannan sai ana kallon ta in ta zo wucewa idan ka za ka gani yanzu ta zo wucewa da 'ya'yanta goma sha ɗaya ne ras in mutum ma abokin kiwo da sai ya kuma kallon ta sai dai bai damu da kiwo ba inda ya gaje da yayan da yawa to saboda haka wannan shi ne amma za ka ga kullum kullum ta Allah ka je abbatuwa ka gani ka ga yadda ake yanka awaki da tumaki da shanu amma ba ka taɓa jin rana ɗaya an ce ba yau babu shanu ba ko babu awaki amma wata kila da za ka kara ne layi goma da yake cikin unguwarku da wahala ka samu layi uku mai karnuka to wannan shi ne misalin da malamai suke bayarwa ka abin da ya shafi albarka duba ka gani duk akuya da tinkiya ba ta haihuwa irin yadda kare ke haihuwa amma sun fi yawa kullum diba ake ana kudu da su kullum ana kaiwa kuma cinye su ake to wannan shi ne albarka duk abin da za ka yi ka nemi Allah ya sa ma albarka to dai yasa albarka zai kade ma matsaloli waɗanda za su iya zuwa tafi da kai to shine abin da yake magana ana yace shine mutum zai tashi in ya tashi ya ci dabino daya sai ga Allah ya rike mai shi ba kane ya zama mai kani kan ne a wannan dokawa shi ne za ga baya jin yunwa amma Allah ya ga dawa ba albarka abin da mutum sai ga mutum ya yi ummar ture amma kafin azahar ya ga labai da yawa to shi ne idan Allah madaukakin sarki ya sa ba albarka shi ke to shi ne fa inna fi sahuri baraka a cikin saura akwai albarka shi za a ke so ko mutum wani zai ce wai kwarnabi yake ko yana sa ba kaza shi ya kace ka tashi ko ruwa ka sha ruwa da niyyar sahur da dino guda daya dauki ka ci da niyyar sahur shi kenan domin dama albarka shine abin da suke kira annama wa ziyada shine wato wasu malamai kuma suka ce a sa'ada samun farin ciki da nutsuwa shine albarka mutum ya nutsu a cikin abubuwan da ya sa a gaba sannan wasu malamai kuma suka kara da cewa baraka din shine Allah zai baka ikon yin ayyuka masu yawa a yi ne sai ga kayan yi ne ko ka yi dole Allah ya baka dama kai yi dole ka taimaka wa mutum biyar kayi kaza kai kaza shine wasu malamai sun yi wannan sun ba da wannan ma'anar abin da ya shafi yin sahur idan kai Allah zai agaza ba ka taimaki mutane zai ga yinin ya zama mai albarka wanda wataƙila albarkar sahur din sai ka ga in ba dan saurin ba sai kai kwana biyar goma ba kai wannan aikin da kai a ranar ba to shine akwai abin da malamai suke karawa da wannan to kaga hadisin yana nutsar da mu wajabcin bin sunna annabi alaihi salatu wasalam da koyarwarsa sannan kuma wajibi ne a sabawa su ahalul kitab yahudi da nasara domin su ba za kamar yadda muka biya a baya حديث نجبا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن انس ان زيد بن ثابت حدثه لله زيد بن ثابت يا زنتر da shi cewa annahum lalle sun tasaharu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sahur tare da annabi alaihi salatu wasallam sun makabu ila sala sannan suka miƙe dan yin sallah kuntu sai nace kan bainahuma minti nawa ne tsakanin da hurɗin da nike wanda suke yin su yi sallah ta atubaye kala ce ce kadru hamsina aw sittina yani aya gwargwadon aya hamsin ne ko sittin kamar yadda yi a ruwayar bukari hadisin anas bin ji kai ce yake gwargwadon aya hamsin shi ne malamai suka ce aya hamsin din da ba doguwa ba ba gajeriya ba sannan karatun da ba aduru ba ba kuma tarfini ba tausiri mutum ya zo ya biya sai aka ce minti sha biyar shi ne muka ba da misali game da muka biya satin da ya gabata a cikin wato ibadatin nabi sallallahu alaihi wa sallam misalin da sai magana akan ibadar annabi alaihi salatu wa sallam saboda haka wannan shi ne aka ba da misalin cewa minti sha biyar ne idan alfijir zai kullo karfe biyar da rabi da minti biyar to ana so ka gama sauran da karfe biyar da ashirin gaba ɗaya har shan ruwa ka gama a wannan mulki sha biyar din abin da ake bukata kawai wajen tsari ya sanku kai ta neman gafara a gurin Allah sallar ka'idar ka gama karatun Qur'ani ka gama cin abinci komai kai kawai abin da ake so a lokacin ba karatun Qur'ani ba komai kawai istighfar haka annabi yake اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك واستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه واستغفر الله العظيم واستغفر الله واتوب اليه wallahi idan kana yi irin wannan ba ko ba da adali ba a yanzu ma sai ka samu canji a tsarin rayuwarka mutum zai ga dubi nesa ba kusa ba zai ga abubuwa domin Allah ya ce wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara in wasu abubuwa sun jagule ba ku kada sai yadda za ka yi ɗauki wannan zalan ka rike yi ne idan ka tashi wannan Allah ya ce ba dama tashi ya gama sallolin da duka kafin alhujir saura kwata kawai ya zauna ya yi wujirin da ya komai in ma ba azumi zai ba ya gama kawai a lokacin ba sallah ne ba kawai ya zauna a gurin ya ce kuma ka yi gidan da dabbo a hankali ba wai sauki Allah ba ruwansa da irga maka kai kana hararo ma'anar cewa ka saba wa Allah kai ka bi kowa jiya wannan ma'anar za ka riga hangowa za ka samu buɗi insha Allah a rayuwarka Allah ya dace da mu. To sai ce gwargwadon aya hamsin ko sittin shine muka ba da misalin ayoyi wato minti goma sha biyar to kaga wannan shi ma yana nuni akan wajibcin koyi da annabi alaihi salatu wasalam a cikin al'amura duka sannan da kuma bayanin balalacin abincin sahur da kuma wato jinkirta shi kar a ci farkon dare hadisi na 167 an sa alkin sa'adin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi alaihi salatu wasalam ya ce la yazalu nasu bi khairi mutane ba za su guje wa cikin alkhairi ma ajjalul fitr mutane suna gaggauta buɗe baki kaga can sahur a jinkirta shi shi kuma buɗe baki a yi da wuri rana na faduwa idan mutum ɗalibin ilimi ne baya jiran ladan domin ladan sai ya ta ani an bari a yake kira sai ya cika cikin sa da dalilo da ruwa sannan zai ce muku Allahu akbar Allahu akbar to kaga idan ka san lokaci baka jira jiran ladan kai ba ladan ne kanka domin in baya nan kai ba yake kiran sallar yawwa in kuma mutum bai da rarrabewa sai jira ladan shi kenan wanda baya da mimi to jira ladan wannan shi babi na gaba babi na babu bayanin wasu inqiza'i sau babu da yake magana akan wato bayanin lokacin yankewar azumi bayanin yankewar lokacin azumi wa khurujin nahar da kuma wato fitowar yini ana umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminta Allah ya tabbata a gare shi yace idza aqbala al-layl min hahuna idan dare ya gabato daga nan kamar hadisin karshe ne na zatin da ya gabata nuni annabi yake ishara cewa idan dare ya gabato daga nan sai ya nuna wa adbara an-naharu min hahuna to dai na misali tsakanin gabas da yamma sai na dare ke gabatowa wa adbara an-naharu min hahuna sannan yin ya ba da baya daga nan sai ya nuna wani guri ta ina ta gabas to shi ya nuna gabas da yamma dare ya fuskanto ta yamma sannan yin ya ba da baya ta gabas shi kenan to sai ya ce wa garabati shamsu rana ta fadi kun ji sharadan ku rana ta fadi faqad aftara sa'in mai azumi ya karya abinda mata suke yi a gida zaka zo ka tarar da ita ta aiki ta kawo ma abinci da aji ce wallahi har yanzu ba abin da nake to ba abinci ki kike ba azumin ki kuma ya kare fitini inda a ce al'ada za ta zo a daidai wannan gaba ba ta ba mata aji ba ba gwanta da azumin ta in dai rana ta fadi ko ka ci abinci ko ka ci wata azumi ya kare to ba gwara ka ci ba sai sai wai ba abin da muka ci a ko ruwa ne ko dabino a kai bai wancan ba jarumta wace domin ba lada yau abin da yake daidai shine idan ka zo sai wannan ka ce to Allah ya saka da alkhairi amma a ta harkar ta abu ko ruwa ne a dauka a ta na'am banda ai da ba ai zafin da ya wuce ba nan bane muka faɗa wanda zai zo ana buɗe baki shi kuma da da taba zai buɗe baki wannan mutum da ya faɗo daga sama zai faɗa rijiya eh ne ko ya duru kawai zai wuce rijiya shine abin da mutum Allah ya kiyaye abu wanda ake jan hankali ma cewa ta hakura da dena gaba daya domin abin da ake faɗa wanda ya iya a awa 24 wanda ya iya awa 12 bai ga ba to Allah ya zai iya awa 24 idan ku yi awa 24 zai iya sati guda wanda ya sati fa zai iya shekara bai ga ba to ashe abu ne na sati Allah ya dace da to ka gani wato mai ajiri ya riga ya karya shikenan kawai domin ayat da muka muke ba da misali da ita shine wa kullu wajhu wanda muka yi a zatin da yake hatta ya tabayyana lakum al-khayr al-abyad min al-khayr al-aswad min al-fajr hadisi na 169 عن عن ابي اوفى عن ابن ابي اوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر yace mun kasance tare da annabi alaihi salatu wasalam a wata tafiya fa qala li rajulin zai wani mutum in zai zai sauka fajda ali ka hada mun kayan abu an gane ko shine a hada gari da ruwa shine wato ai akhrijis sawiqa bil ma an fahimta shine ma'anar fajida aljarahu wal khalatu bi ma'ana wato wato takudawa ya taukai ya hada wani abu yake ruwa ko wanda iri shine a ma'anar sa a larabci ko kuma dabino da ruwa a nono da ruwa kai allabanu bil ma shine wato al-ijda dai ana ba da wannan ma'ana ko kuma dai kawai hada wani abu ko me wanda za a kai ciki to sai ce fa nazara sai sauka fa jada alahu sai hada ba kayan shan ruwa fa shariba annabi ya sha in bara ma biyadi ya hula na tsallake wani abu qala ya rasulullah to ga ginan na gani sai sahabun ibnu abi abu ya ce ya ma'aikin Allah a shamsu ga rana muna gani wato hasken rana qala sai annabi ya ce inzil fajda ali nace ma sauka ka hada mana kayan shan ruwa fanazala fajada alahu ya sauke ya hada musu ya hada maka ya jan ruwa fa shariba annabi ya sha sun mara ma biya di hahuna sannan sai annabi alaihi salatu wa salam rama biya di hahuna shine ya nuni da hannunsa can shine rama biya di hahuna ya jefa hannunsa wani guri wato bangaren da rana take sauka kenan take faduwa sun makala sannan yace idza ra'aytumul layla aqbala min haula yati idan kuka ga dare ya fuskanto daga nan faqad aftara as-sa'im to bari ga yama abin da nake so in ga yama wa domin da hadi daga gabas kenan in kaga dare ya zo daga gabas sai ce to mai azumi ya kare azumin sa kawai da zara ka ga wannan mai azumi ya kare azumin sa ko ya ci ko wato ko ya ci ya sha ko bai ci bai sha ba azumi ya kare wannan hadisi ga karin bayani yake akan na baya saboda haka akwai lokacin da zaka gari yayi haske kuma rana ta fadi to wannan baya nuna cewa rana wato azumi yana dole sai gari ya duhu ba haka yake nuna ba isa an baka da wannan ilimin kawai rika sauraron falaki kawai da gidajen rediyo ai suna faɗa a gaya ma cewa Allah ya da lokaci kaza za a yi kaza kawai ka rike wannan ya ishe ka shikenan in dai ka samu amintacce ba wanda suke yi da ka ba amintaccen masu faɗa dan za a ga wasu da ka suke yi baka da matsala in wannan lokacin yayi ko a tafa kuke za ka ci a ga ruwanka kawai yayi hadisi na gaba hadisi ko kuma babi na gaba ke amin ma'aka Na'am. a kan shi tsaye na haka ya karfe tara sun ba cin musu ya mai lallai da aiki ne dalilin haka gaskiya ne satin da ya wuce ina ji a hausawa ne a nan ba gan duhun biya ko a hausawa mun zo wannan gabar sun ba cin musu ya ma ilallai muka ce a aƙidar shi'a su abinda suka ce duk wanda rana ta faɗi ya sha ruwa azumin da ya kare me dalilin kuskace Allah ya ce a cin musu ya ma ilallai ku cika daren ku zuwa dare saboda haka sai dare yayi an fahimta da kyau ko yawwa sai dare yayi wasu sai tara kamar kamar yadda ya faɗa ɗan Qur'ani din su kuma ƴan jiha sai dare yayi kawai an daina garin haske kowanne iri kamar yanzu wasu kamar yadda ya faɗa wanda yake tafiya ta gaske ya kware sosai a harkar ji an jin za ga baya jarwa in kun dade da mutum a wannan harkar za ka iya fahimtar sa inda mutum yana dan bibiyar sa akwai abubuwan da ake ganewa baya jan ruwa to kaga ashe matan mu na gida ma da suke yin wannan suna dauka akidin shi an ci amma ba su gani ba su ba da gayya suke yi ba da niyyar kawai tsabar bin Allah ne amma da rashin sani to an ga musu wannan akidi ne irin da shi an ci za su kauce musu abin da yake daidai da zarar rana ta faɗi ga muka saba wa yahudi da nasara da sauran yahudawan wayannan qur'aniyun da shi'a domin su ma yahudawa ne masu rigar musulunci saboda haka domin ka saba musu je kai sauri ka sha ruwa to kaga yanzu shi ibnu abi aufa yana ga annabi alaihi salatu wasalam ya rasulullah ga haske yace je ka hada mana kayan shan ruwa saboda ne saboda rana ta faɗi kawai shi kenan saboda haka yana da kyau a kiyaye wannan sunnar a kiyaye ta sahabbai da zarar rana ta faɗi gaggautawa ake a sha ruwa sahur shi ake jinkirtawa wannan shi ne saboda haka wannan faɗakarwa tana da fa'ida sosai da sosai amin ma haka haka haka haka wato kamar yadda ka faɗa shi ne babban maganin abin shi ne jan hankalin su gaskiya don wannan wato ya tabuna ne annahum yuhsinuna sun'a su wato a tsammanin su wani abin kirki suke wani gani yake dadewar bai ja ba kamar karfin imanin sa ne yasa haka wanda kuskure ne irin magance irin wayannan abubuwan mutukar baki an cin bane shine fadakarwa ai wata kila daga wannan fadar akwai wanda da dabi'a su ce yanzu sai dena gaskiya abin da yake bisa wani malamin mu Dr. Abdulkadir Ismail ai abin da yake wada cewa ba matsalar da take warkar da al'umma babu kowace iri fiye da karantarwa eh ita ce uwa uba karantarwa ita ce duk wani abu da kake ji ya shiga ya makalkale mutane yana damun don Allah idan ana karantarwa za a kaude shi shi sa harkar da awa ita ce uwa uba wanda aka fahimci suna da irin wannan matsalolin kamata yi a karantar a gurin karantarwa ita ce uwa uba ta hanyar fadakarwa ta nan za a tafi da wannan aqida wannan shi ne na'am
akwai wasu mutane a kan wurin kore wuta da kasa wasu suna kallon mutuwa mu ba
fararen kaya
kuma su kamar yadda ake aka riki a aka za a kare su na su a ina suke wayannan a kan kore da kore
wajejen tsakanin Kano da Jigawa wane mutum a to na
ba za su hawa mara da yayan
wajen roni to ba ma gudawa ba ne ba a hawa doki a garin to yauwa kaga wayannan wata aƙidu ne da juna musamman ba mu da yayan su ba masu za su ga
eh shine abin da yake ai ba za su ba mu ƴaƴansu ba amma su za su zo su aura saboda sun ceto ta da kafirci to wannan ni nan da yi bincike a kansa ba san su ba gaskiya eh Al- Allahu akbar Al- to wallahi ban taba ji ba eh gaskiya ne to Allah ya tsare Allah ya datar da mu babu nayi anil wisali fi sawb babu da yake wato hali dangane da abin da ya shafi babin da yake magana akan abin da ya shafi wato alwisal shine sadarwa an gane ku sadarwa da azumi shine tazarfi abin da yake hani akan tazarfi cikin azumi ana abdullahi bin umar kala na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an alwisal annabi yayi hani dangane da abin da ya shafi tazarfi na azumi qalu innaka tuwasilu sai sabai suka ce ya ma'aikin Allah to kuma ai kai kana yin tazarfi kala zai ce inni lastu minkum ni ba irin ku bane ba da irin dabi'a ku nake ba inni wani abu wa uska ni ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni inni lastu minkum eh ban ji ba oke to na ku ne daidai gaskiya inni lastu mitlakum ni ba irin ku bane mitlakum ku yace ni ba kwatan kwatin ku bane sai yace inni ul'amu wa uska domin ni ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni wane mutum hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم النبي يا يعني dangane da yin tazarce wajen azumi fa qala lahu rajulun min almuslimin sai wani mutum daga cikin musulmai yace innaka tuwasil ya rasulullah ai kai kana sadarwa ya ma'aikin Allah qala zai ce wa ayyukum minni misli wane ne a cikin ku yake iri na inni abitu yud'imuni rabbi wa yasqi domin ni ina kwanciya ina ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da falamma abau an yanta huwa adil misali yayin da suka toge daga barin yin tazarci wa salabihim yawman wata rana sai annabi ya musu tazarci din yi to ku biyo ni din inda dai azumin kuke so ayi ku biyo ni yini daya thumma yawman sana aka shiga na biyu thumma ra'auli hilala ana haka sai ga jaririn watan sallah karaba faɗaɗa da yake lauta a kara da zikirkum yake wallahi da watan ya ƙara mai da talatin ne yake da ƙara wucewa zan da su sai ma da yake ka tankili lahu kai ka ce wani narko wato wani horarwa annabi alaihi salatu wasalam yake mutu haina abau an yanta hu lokacin da suka ƙi hannuwa yace to bara mu wuce dan kowa ya dandara kudarsa tunda ya ce ni ba kwatankwacin ku bane kun ki yadda to bara mu wuce wannan hadisi kenan kaga kuma saboda yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ko kuma wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj ana bi wa radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal wisala marratayn annabi alaihi salatu wasallam yace na hale ku da yin tazarfi na hale ku da yin tazarfi sai da ya faɗa ka sau biyu ila sai aka bai ka ce naka tuwasi ya ma yake Allah kai kana zarfewa kale yake ni abitu ni ina kwanciya ne da yarmu ni rabbi wa yasqi ubangiji na yana tiyar da ni ya tayar da ni sai ce faklahu min al'amali ma tudiqun saboda haka ku doka ku dora wa kanku irin aikin abin da za ku iya duk aikin da za ku iya shi za ku yi wanda ba za ku iya ba ku hakura la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha حديث نبري شدة سبعين لأوكو أنا أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وترانا النبي عليه الصلاة والسلام ياي وسالي ياي تذرسي أكرشم عزمي كاغا إرم وانت حديثي كرشم وتا وواصل أناس من من الناس في وسط متعني لك إن صحبي ثم سكي تذرسي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في النبي يسامل أباني فقال سيدي لو مد بي الشهر dawasaltu risalan ya da'u almuta'ammiquna ta'ammuqum yace da watan ya wuce yace da na wuce ni ma na wuce da masu zurfafawa sune almuta'ammiqun masu zurfafawa in ga karshen zurfafawa su inni lasu mitlakum yace ni ba kwatan kwatin ku bane inni wato am uzallu yamuni rabbi wa yaqin ina kasancewa ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni an tsarin bayani ne akan wancan hadisin hadisi na 674 ana aisha radiyallahu anha qalat naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an al-misal dan aisha Allah ya kara mata yadda ta ce annabi ya yi hani a musayin da zarfi rahmatan lahu dam rahama dan jin kai ga bayi faqalu wato sai sai sahabbai suka ce innaka tuwasil ya rasulullahi kai kana yin tazarfi kana sai yace inni lastu ka hay'atiku yace ai dabi'ata da hay'ata kwatan kwatina ba irin naku bane inni yu'imuni rabbi wa yasqi domin ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni to kun ji wannan hadisan duk sun yi hali akan ne da zarfi a aji shi za aka ce mutum ya tashi ya sha ko ruwa ne ko dabino ko da ya yi buɗe bai babu bayani annal qublata fi sawmi laysat muharramatun ala man lam wato man lam taharraka shahwatahu babu da yake bayani akan cewa annal qubala lalle tumba tumbata fi sawmi azmi laysat muharrama ba haramun bane alaman ta harraka shawatu ga wanda shawarsa ta motsa ba haramun bane ga mai azumi ana aisha radiyallahu anha qalat alaman lam ta harraka shawatu akan wanda sha'awarsa bata motsa ba ke an gane ko yawa kaga in sha'awa ta motsa za a wuce gona da iri ke yawa shine daidai kawai ana aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga rana aisha Allah ya kara mata yadda tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in wato mukhaffafa min as-sakila bi ma'ana kana annabi alaihi salatu wasallam ya kasance la yukabbiru ba'd azwajihi yana sumbatar wasu daga cikin matansa wa huwa sa'imun alhali yana azim thumma dhahikat sannan sai ta dariya tana so ta nuna muku to ba fa kowa da zai iya ba sai ta dariya kaga wannan hadisin ka lura yana nuna mana cewa ya halatta cewa mutum ya iya sumbata iyalinsa alhali yana azumi domin annabi alaihi salatu wasalam yayi wato yayi haka daidai malamai suka ce wato in ka ce ala nafsi ya roƙo wa fi ma harama Allahu alaihi ne kauni shari'a shahwa idan mutum yana jin tsoron fadawa ce abin da Allah ya haramta saboda ya san shi ne wato yawan sha'awa ne idan ya san da wannan to makaruhi ne haka amma idan da zai je sumbaci iyalinsa sai mani mani ya fita daga gare shi me hukuncinsa ramuwa lazima wal imsaku wal qada ramuwa ne amma wata irin ramuwa ta kafara yawa ba ta kafara ba ko domin ta kafara ce kun san ka'idodin ta ita kamar yadda muka yi a ibadatul nabi sallallahu alaihi wasallam sharadai ne guda uku zuwa hudu idan ta kafara ce an gane ko haka jumhur ahlul ilmi suka faɗa to amma idan idan mabiyi ne ba ta ba mani ba ba na'am azumin sa yana nan shine zancin da yafi kowanne inganci ka karanta sahihu fiqh sunnah zaka ga wannan cewa mazi in ya fita baya karya azumi shi mazi amma bani sai an raba sai dai sabanin saduwa da iyali ba ba saduwa da iyali saduwa da iyali wannan sai an yi kafara wannan shi muke magana mazi wato rage malamai sai suka rage ladan azumi amma baya karya azumi wanda zai zo kawai ba shi da aiki zai kalle kalle ta mazi to wannan ladan yake ta zagwanyewa yake zagwanyewa amma azumin sa yayi amma idan yayi mani sai ya je azumi kuma zai kame bakin sa har ba ci gaba zai rufe abinci ba har sai an rana ta faɗi sannan sai ya biya bayan sallah kuma ya ta istighfari wannan shine bambanci an gane ko amma azumi bai kare ba hadisi na gaba da Aisha radiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu annabi ya kasance yana sumbata wa yubashiru sannan ya wato mubashara ya rungumi iyalinsa wa huwa sa'imun alhadi yana azumi wa kana amlakukum li irbi wa dai mutum sai ta ce amma fa ku saurara ku bi annabi alaihi salatu wasallam ya fi ku mallakar kansa ko kuma da irbi wasu suka ce bukatarsa yana iya kontrolin sha'awarsa shine kana aglabukum li hawahu wa hajati wasu malamai suka ce kuma amlakukum li irbihi ay amlakukum li fardihi shine dai din ma'ana dai kowace ma'ana tana karfafa ɗan uwarta saboda haka annabi idan ka san kanka babu komai an fahimta da kyau ko wannan shi wanda ya san shi sa malamai suke karanta yin azumi dabda aure dabda azumi idan ya rage kwana uku ko hudu ko sati daya in san samu ne daga zama daga sati biyu zuwa sama sati biyu zuwa sama ayi aure amma sati daya akwai wani malamin mu da na sani in ka kai mu je sati ɗaya ne wani zo ba kuma zai je ba faɗa sati ɗaya da azumi a aure a an san samu ne sati biyu zuwa sama to sai a yi in ma san samu ne kaga sati uku hudu ko a ce honeymoon a sharul asir shi kenan ba ta aka yi haramun ba ne ana gaya ma domin wanda ya zo sabon yankan rake da sabuwar yankan rake shi kenan zai a ta ta'adi shi ne abin da ake gudu kun fahimta da kyau ko yawwa sai mutum ya je neman fatawa bayan ya riga ya je abin da zai kuma ya neman fatawa to shi ne babu sai hati sau mai mantsala alaihi da fajr wa huwa junub wannan da yawa matasa masu kwana a tsoro suna yawan tambayoyi akan irin wannan mutum ya wayi gari da janaba a jikinsa alhali kuma azumi yake ya wayi gari alfijir ya kullu da janaba a jikinsa sai wasu su kasa gane hukuncin haka to shine yace ingancin azumin wanda alfijir ya kullu alhali da janaba a jikinsa ana Aisha wa ummi Salama an karbo daga nana Aisha da ummi Salama ana Abi Bakr bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham anna abahu Abdurrahman ibn Abdurrahman akbar akbara Marwana lalle ma ibnsa Abdurrahman ya zantar da Marwan ibn al-Hakam anna Aisha wa ummi Salama akbaratahu cewa da nana Aisha da ummi Salama sun zantar da shi cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yudriku al-fajr annabi alaihi salatu wasallam al-fajr yana riskasta wa huwa junubun kuma da janaba tare da shi min ahli daga iyalinsa thumma yaktasilu sannan yayi wanka wa yasumu ya tashi da azumin sa kuma faqala marwan li abdurrahman bin al-harith sai marwan yake wa abdurrahman ibn al-harith uqsimu billah ina rantsuwa da Allah la tuqarri anna biha aba hurairah wane mutum na rantsi da Allah wannan matsalar da kake gaya mun sai ka je ka kwankwasa Abu Hurairah ita abin nufi sai ka je ka gaya Abu Hurairah ita domin shi yana bada fatawar sabanin haka in ka wayi gari da janaba to ba za ka dau azumi ba ai za ku iya tuna hadisin da ba ya gano Annabi alaihi salatu wasallam yake ban khalastu minhu saboda yana ganin shi mutum yana da janaba yana cikin najasa ko hadisin bukhari malam ne umdatul akam ya kawo shi annabi ya kira shi ya naga kana gudu a yace ai ba da tsarki ne a lokacin da yace innal mu'mina la la yanzu mu'mini baya najasuwa an gane dan shi a lokacin in yana da janaba ko gaisa da mutane baya in ka miƙo hannu ba zai gaisa da kai ba an gane ko yawa saboda haka shine sai yace kuma kaga ai wata alama ce kana nuna mutane cewa kana wani yanayi amma ka gaisa da mutane ko wai san ma me kake ciki ba wanda ya zani ba tonan tiriri ko to sai ce wato sai ce ka je ka ga lallai sai ka kwankwaki kan Abu Huraira wa Marwan yawma idin ala al-Madina lokacin Marwan yana jagorancin Madina fa kala Abu Bakr sai Abu Bakr yace fa kariya zalika Abdurrahman sai Abdurrahman yake kiyamar haka thumma qaddara lana an natbi'a bi dhil hulayfa sai Allah ya kaddara mana mu hada can wajen miqatin nan na Madina da ake kira dhil hulayfa wa kanat li abi hurayra hunalika ardun a lokacin abu hurayra yana da gona a gurin an zo gurin fa qala abdurrahman li ajaban yace abu hurayra inni zakirun laka amra yace zan tuna ba wani al'amari zan ambata ba wani al'amari walau la marwana aktama alayya fi yace na rantsi da Allah ba dan marwana yayi rantsuwa akai na akan al'amarin ba lama azkuruhu laka wani ma bazan ga yama ba ba dan shi wato marwana rantsuwa yace na rantsi da Allah sai ka ga Abu Hurairah wannan kalma to kaga ibrarul qasami kenan ko idan wani yace na rantsi da Allah sai ka zo gidana ka ta abinci sai ka je ka amsa gayyata saboda rantsuwar da an fahimta shine ibrarul qasami yana nan a cikin abubuwan da ake so musulmi wa dan uwansa fa zakara qaula aisha wa ummi salama kawai sai an mato fadin na Aisha da Ummu Salama cewa sun ce annabi na wayar gari da jaraba a jikinsa kuma ya dau azumi fa kana shi ce kadalika haddathani al-Fadl ibn Abbas yace haka ma Fadl ibn Abbas ya zantar da ni wa huwa alamu kuma shine mafi sani shikenan Abu Hurairah ya ko haka ake yi dama idan ka ji kana kan wani abu na wata fatawa wannan shi ake kira sabani kun bayyana ba mutum ya kawo molanka kawai eh kawai ya ta moriyarsa ko gaba gadiyarsa kawai ya tafi akan wani abu ba wannan ake nufi ba kun fahimta da kyau ku yawa wannan shine shi za kamar yadda muka faɗa ikhtilafu tanawwu ko a cikin sahabbai akwai shi ba komai wannan mutum ya fahimci wani abu ana nan ana nan karatu ya sa ya matsa guri kaza sai ya sauka daga kan wannan batawar wannan babu laifi amma mutum da ka da iya kokolwarsa ta moranci kawai zai yi to wannan bai halatta a addini ba ya zamto ba ka da magabaci akan wani abu wannan bai halatta ba an fahimta domin ba sahabi bane kai da za a ce fahimtowa kai daga gurin annabi alaihi salatu wasallam wayannan magabatan su ake so su baka fahimta ka bibiya an gane ko ummu salama da nana aisha ko mun ji tarjumar su a baya babu taglizi tahrimil jima' fi nahari ramadan babin da yake magana akan kaurarawa da kausata harji dangane da haramta yin jima'i a wato a ramadana da rana a yinin ramadana ala sa'imi ga mai azumi wa wujubil kaffaratil kubra fihi kun ji ko yace da wajibin yin kafara babba akan wanda ya fada wannan yanayi wa anna hatajibu ala al-mutir wal mu'tir kuma cewa kafarar wajibi ne ga mai kuɗi da talaka ba wani zancen kaza kaza kowa zai yi wa tathbutu bi zimmati mu'tir hatta yasriya sannan tana tabbatuwa akan wato alkawari ne ga wanda yake cikin kunci har sai ya samu iko tana nan alazanta akan ta kafara ba wai za a ce shikenan je ka an yafe ma ba har sai ya samu dama ana bi wa da radiyallahu an hadisi na 678 kenan Allah ya kara masa yadda kana yace ja rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam fa kana yake innal akhira waqa'a ala imra'atihi fi ramadan lalle wani akhara waqa'a wani ya afkawa iyalinsa a cikin ramadana fa kana ko kuma wasu suka ce akira a ƙarshen yini kafin rana ta faɗi wato ya afka wa iyalinsa wato a yinin ramadana ya rage awa ɗaya ko biyu ko abin da ya kama da wannan fakali sai ce a tajidu ma tu hariru raqaba kun ga yazo da hanyoyi da yawa ko shi wannan hadisin hanyoyi da yawa shine kwanaki a misali muka hada hanyoyin muka bada misali ne akan kyautar annabi alaihi salatu wasallam sai annabi yace a tajidu ma tu hariru raqaba kun ji abin da ya fara faɗa na farko yace kana da abin da zaka yanta wuyayi qala la sai wannan sahabin yace a qala sai yace fa tasadi wa anta suma shahrayn mutatabi'in to kana da ikon yin azumi wata biyu a jere qala la yace a qala sai yace a fa tajidu ma tudiyamu bihi sittina miskinan to da kana da ikon kana da zaka samu abin da zaka ciyar da miskinai guda 60 qala la yace a قال فيتي فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر أنا haka. an gane ko sai gashi an zo annabi alaihi salatu wassalam bi arakin da kwando fi kamru da dabino a ciki mala yace wa huwa zabilu sai yace ai wani wani mazubi ne wiya'un yuhmalu fihi kal qufa shine dai kwando wannan kwatanci ake ba buhu ko kwando wani ma'auni ne wanda ake auna kwano kaza na eh kyauta aka kawo gurin annabi alayhi salatu wasalam kala sai annabi yace adibin hada anka wannan dauki ka je ka ciyar gabarin laifin da kai an ka ji gabarin ka akan zulubin da kai je ka ciyar da siddiqan wato miskirin fitin kala sai yace ala ahwaja minna yace zamu ba wanda ya ji mu bukata ne sai yace ma baina labata ya ahlu baitin ahwaju minna sai yace to na rance da Allah duk unguwan nan wannan lokon da ka gani da wannan kwarin ba wanda suka ji mata lauci kala sai annabi yace ba dai mu ahlak je ka ba wato iyalan naka ai kaga a ɗaya ruwa ya ce waye da yazo yace je yayi yan ta wuya yace ai kaga wannan wuyan ya rasulullah ba wani wuya da nake da ji wanda wannan an ce mutum ne mai barkwanci sai ce to ka je ka yi azumi sittin ya ce to a yi ni ɗaya na kasa wannan da na kwana sittin ya ce a yi ni ɗaya ba na samu wannan matsalar sai ce to ka je ka ciyar da miskinai ya ce to wallahi duk unguwar mu ba talaka kamar ni na fi kowa talauci sai annabi ya yi dariya ne to je ka ciyar da iyalin naka haka ɗaya sauran wata ruwaya ta nuna to kaga ba a ɗi mu'alak ka ciyar da shi ga iyalanka shine malamai ka ce shin wannan waqi'atu ainin ce la umuma laha ko ku kowa yanzu idan ya zo haka za a yi masa na'am waƙi atu ainihin ke la'in shi kaɗai wannan sabon ta shafa ko kuwa har yanzu idan matsalar ta taso wanda ya faɗa kai iyalinsa da rana irin wannan fatawar haka za ka yi masa na'am eh irin na wancan bawa Allah to shi ma sai a bibiye shi haka ya danganta da mai fatawar da yake da ko limamin da aka zo yau fatawa ya danganta da shi idan aka zo shi zai kalli yanayin sa amma akwai malaman da suka ce wa da atu ainin ce la umuma laha shi kadai ta shafa shi yanzu idan ya zo sannan idan yanzu aka zo mutum ya fada ya afka iyalinsa yana da damar idan ya zo ya kalli wa'annan kawai shi kenan kawai ya azumi sittin ko ka sai ya kasa yan tawuyayi sannan zai koma magana azumi sannan ya dawo magana ciyarwa ko ko yana da zaki kawai eh wanda zai ga marga abin da zai eh abin da dakta yace zan samu ni da baya samu malami ya baki fatawa to idan bai samu malami bai yana jin an karanta ya samu wannan matsalar misali cewa shi ya karanta bukari yanzu ya fada cikin wannan matsalar kun san sau da yawa shi karatu wani lokacin ko ka karanta an matsala ba ta faɗo ma ba ko an taɓa yi ma fatawa a kai in abin ya rufe ka rufe kamar aikin hajji da umara za ka ka soke bukari ka yi fito mutunta amma ka tashi zuwa aikin hajji Allah ya dace ka kuma neman ƙarin bayani an bayyana da kyau to saboda haka idan matsalar ta zo yanzu tambaya ki yana da zabi ko kawai yi zai na ɗauko na farko zai in ya kata ya na biyu sannan ya kata ya na uku kaga can ko kuma waje yawa sannan wajen rantsuwa wajen rantsuwa idan mutum ya rantsuwa zai abu ko ba zai wace kuma ya zo yayi fa kafaratu idamu akiratu masakin min awsadi ma tu yamuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba iri ɗaya ce da wannan ko da bambanci wannan akwai zabi ko kafarar rantsuwa akwai zabi amma wannan sai ka kasa ɗaya zaka yi na biyu shine bambancin kun fahimta yawa wannan auren ka koma tafsiri zaga wato malamai zaga irin bayanan da suke saboda haka anan sai ka kasa na farko zaka yi ne amma wajen rantsuwa kana da option yanzu da mutum ya zo abin da ya sa ko dai ana yawan yin azumin saboda kowa ya ga shine ba arha ba zai dau kuɗi ya baya ba zai dinkawa amma gurin mai kuɗi ka ga shi yanzu ya dinkawa wasu kaya guda biyu wanda ba zai ko mai orta chronic misali eh sai yana da zafi anan ciyarwa wani da ya zo yanzu zai ga ciyarwa kuma ciyarwa fa in ka kalle ta har har gace ne da ita abinci ne zaka ba almajirai guda uku fa a guda goma shikenan na haka haka a kan kansa ba shi ne daidai tun daga sahabbai suna tattaki sai ya nemi fatawa gaskiya ne abin da yalla bai yake magana akai shi ne cewa sau da yawa idan mas kawai dan kana zuwa majalisi ko an zo in matsala ta faru to bai kamata mutum matsalar ta faru a kan kansa kai sai ya yanke hukunci ba da wani lokacin zai ba wa kansa san zuciya abin da zuciyarsa take so ko amma idan ya yi tambaya ko da a zuwan wani ne to zai fi samun nutsuwa shi ma cewa ya san ba da kayi wannan abun ba akan kansa ya san me za a yi idan ya samu kansa a gurin da babu wanda zai baki fatawa a wannan muna magana akan wani bai san zuciya ba eh eh Ok, to na ƙara fahimta yadda aka sa gaba. Cewa da ba ɗauka hukunci a hannu, ai ba na kowa ba ne, na alƙali ne da hukuma. saboda haka kaga ai misalin da yawa shi ne kaga ai muna biya karatu cewa annafsu bin nafsi wa katabna alaihi biya annan nafsu bin nafsi sai kawai a hanya kaga wani ya kashe wani sai ka dauka makami kai ba ka kashe shi da an magana ka ce Allah ya ce annan nafsu bin nafsi to kai ma ko za ka tsawo Allah ka lahira domin dokar ba a hannunka take ba na'am na'am haka haka misali haka to ga ga wata mace wata kuma shi maganar misali alaji ya ce akwai waɗanda su kuma suka makara wasu jahur ba to waje gari ba shi ma Allah ba za a mara azumin ba eh saboda ya makara inna lillahi wa inna ilaihi Iza ka ga an yi magana cewa wayan can a ƙauye ne yake da wannan jayancin wannan kuma na binni ne. ai ba ma wayannan ba misali ko ba ai magana tirai ba alaji matsalar guraren duk wayanda ilimi karatu bai yi zuwa za su fada cikin wayannan abubuwa gaskiya ne wannan matsalar ko da suna danganta shi da wannan kuskure ja aiki ne na kuskure gaskiya cewa wani mutum ya makara bai yi azumi ba a bai yi sahur ba to shi ma fa ba zai azumi ba domin ba zai iya jurewa ba da wannan yunwar wannan ba dalili ba ne ba dalili ba ne saboda haka daidai yake da wanda ya ɗauki wancan to wancan fatawan mu hukuncin a hannunsa ba daidai ba ne Allah ya dace da mu ana aisha radiyallahu anha qalat nan ne ko an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda take a tara julin nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam a cikin masallaci ya zo masa faƙala sai ce in tarattu na ƙone wato kaga ai a tautarwa ya ce halakki na halaka can kuma ya dawo yana cewa na ƙone na ƙone ƙala sai ce min maza me ya faru haka ai wato kamar annabi yana gaya ba kai ba a ƙonewa a gurin nan ka zo madina wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun yake ba a ƙonewa a wannan gurin me ya faru ƙala yace wa qatu bi imra'ati fi ramadan tuna tare da iyali na a cikin wata rawaza kana da wuce yace da shi annabi yace da shi ka sadda yace to kai sadaka kana ce yace ma in ji jayun ba ni da abin da zan yi sadaka da shi fa jalasa sai zauna wa atahu insanu yasuqu himara kawai sai ga wani bawan Allah ya zo yana ya koro mangalar jaki ya koro jaki da kaya a kansa wa ma'ahu da'amun a tare da shi da abinci kala abdurrahman ahadu ruwatil hadith kaga wata ruwaya ce kenan ko yawa saboda haka abdurrahman ɗaya daga cikin wanda suke ruwayar hadithin sai yace ma adiri ma huwa ban san me a ciki ba domin karkace ya ci karo yawa in ta morani zai ce ya ci karo ba cin karo wannan hadisin ne aka takaito ma duk ruwaya ɗaya sai yace ban san me yazo da shi zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam ba fa qala sai annabi yace aina al muhtari ina mai cewa ya kone din nan gobara ta kawa shi yana ina fa qala sai yace ha ana da ya rasulullah gani nan qala sai yace khudh hadha fa tasaddaq bi to dauki wannan ka je ka bada shi sadaka qala sai yace ala hawaja minni ma wato ma menene a gaba ya goji eh ma da ahli da abun yace ga wanda ya fi ni bukata bayan duk gidana ma ba abinci iyalai na ma ba su da komai kala sai yace to fakuluhu yace to ku ku je ku ci tunda kun fi kowa bukata shine dai wannan ruwa da muka biya an gane ko yawa kun ga akwai akwai ruwa da Imamu Ahmad amma wata inganta ba sai dai malamai suna ba da fatawa da ita riwayar Abu Hurairah ce da Annabi yake cewa man afsara yawman fi Ramadan min ghairi maradin wala wala rukhsati fi ki lam yaqdi anhu siyam ad-dahr kulli wa in samahu riwayar bata inganta ba Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin wato musnad nasa cewa duk wanda ya karya azumi a cikin Ramadan shi za a ji cewa wanda ya karya ya karya azumi a cikin yinin Ramadan ba tare da rashin lafiya ba ko wani sauki da aka yi wannan tafiya ko ta larura to ko ya yi azumin na zamani guda gaba ɗaya Allah ba zai ba zai biya wannan ranar azumin ba wa in sabahu ko da ya azumce ne zamani guda ba zai biya wannan azumin ba hadisin bai ganta ba amma abinda malamai suke magana a kai shine shi sa za ku ga wata shekara a baya za ku ga irin fatoyin da malam Idris Abdulaziz Dutsen tanki ya rika bayarwa har aka aka yi muƙabala a lokacin ai akwai irin wannan fatawar ya ba da fatawar cewa duk wanda duk wanda ya karya azumi da gangan to ba wata kafara da bi to iya wannan tsayawar kawai da rashin bayani sai suka fahimce shi bai bai shi za a yi kaga shi kansa shi kansa ilimi in ka duba yanayin sa kana so ka zauna lafiya kamar da Imam Shafi'i yake faɗa cewa ana ba kowa gurgurdan kokolwarsa kun fahimta da kyau ko sai suka yi wata gurguwa fahimta aka yi ta bugawa har sai da ta kai matakin da aka ji a lokacin shi ba gidan sarki da aka zo ya bude littafi ya karanto cewa kaza kaza kaza amma abin da ake magana na farko kaga hadisin bai inganta ba abin da ake magana shine duk wanda ya kai azumi da gangan magana ta tana kan turba cewa ba wata kafara da zai abin da ake nufi a nan inda zai ta yin azumi ba ba zai biya azumin ba saboda girman azumin an fahimta da kyau ko wato ki takin hankalin nasa da irin razanin da ake so a nuna mar cewa laifin da yayi wa Allah ba ya fi karfin a bada wani abu da zai kwamfanze shi shine abin da ake so a nuna mar eh saboda haka shi za to ya zai shi ne aka ce sai dai ta azumin nafila ya ce istighfar domin ta abin da yi me yasa saboda shi azumi kare azumi da gangan ba nasi duk da malikiya ana rabawa ko amma babu nasi amma wanda ya karya da in ka zo ka ce wanda ya yi azumin wancan ga wani can ya zaɗa iyalin sai a ce mai zaduwa da iyali shi annabi ya gaya wa amma wanda ya ci abinci da gangan babu nasi a kansa kuma gaskiya ne babu ka nuna mar girman zunubinsa eh sai yawa ya rika jin cewa lallai laifin nan da yawa Allah madaukakin sarki babba ne misali wasu ne aka zo aka kamo yan fashi ko kidnappers duk da aka zo aka yayyanke musu shekara goma goma duka alƙali ya yanke sai aka ce ga can gangini da ɗan kuji kuma sai aka ce mai girma gwamna ne zai yanke ma hukunci kawai aka bar shi haka za a bar shekara goma eh ai wata kila zai ta za a ransa anya ba kashe ni za a yi ba ko ba haka ba saboda haka girman zunubin ya girmama shi za aka ce ba zai ba a faɗi ma bai zai biya ba saboda raina Allah ne kar ya azumi da gangan raina Allah ne to me za a ce wanda ya raina Allah me za a ce ya biya rainin da yawa Allah akwai abin da zai biya rainin Allah shine kawai magana eh kun fahimta eh ya ce kuma azumi na ta ne yace kai kace ba za a yi ba sai ka raina shi akwai abin da zai biya rainin Allah wannan shine kawai amsa ina ba ta yanzu kowa ya fahimta ba wai kawai an kyale shi wani saboda ya ci bulus a'a raina Allah ba shi da abin da za a biya da raina Allah shine kawai amsa Allah ya sa mu dai ya cika ko to ina ga nan wannan dai abin da muke ta so mu biya ina ga sati ne zuwa zamu rufa karatu kun ga ba za mu iya gama babu buka mu zuwa ƙarshe ba insha Allah ta'ala eh sati ne zuwa sai mu tashi babu na gaba babu na sha hudu hadisi na ɗari shida da tamanin daidai alaikum salam wa rahmatullah na'am amin ba na'am da zarge na'am eh idan na kwansantin da duk iri da ya idan kuma zuwa ya kai fi karfinta ko kuma misali ita tana al'ada a lokacin a ita ba ta da matsala ka fahimta da kyau ko duk da haka ya je ya fi karfin ta yi ne mai laifi akwai malamai suna ta kawowa shi ma wannan akwai debate ma da aka bayar cewa idan me matsalan matar wannan aka yi ta kallo don wasu ce to ai ta babu wani nasi a kanta sai aka ce ai illar za ka kalla illar alhukum yaduru ma illati wujudan wa adama ka fahimta da kyau ko dan na taɓa jin wani shi ma fafata akan wannan cewa wai ita matar ta ci bulis kenan kaza kaza kaza ba haka bane ko na'am haka yana da ramuwa azumi guda goma na'am wallahi ba karamin mai ganganci bane shine ba karamin mai ganganci bane shi za a yi kaga hadisin da muka biya satin da ya wuce mun biya a nan ne ko cewa hana sadar da azumin Ramadan da kwana biyu ko yini daya a wannan lokacin mun yi magana akan cewa banda mutane guda uku za ku iya tuno mana su wanda ya saba yi bara tuna muku wanda ya saba azumi dama a litinin da alhamis ɗaya kenan sai mutum na biyu na'am wanda ake bin sa azumin ramadana misali ya zo ya yi dab da shi duk da kai zaka fito ta tike akan cewa ya wuce bai tashi ramawa ba saboda shigantaka in dai shigantaka ce sai da azumin ya raba kwana biyar waje ya raba kwana goma ka fahimta da kyau da kuma akwai na tsayan ne ka fara kun gane ko to shi wannan abin da za a ce masa bai kyauta ba ko shakka ba ba idan ya zo yanzu zai yi azumin sa guda biyar sirrin yau domin ya shiga cikin ukun nan sannan kuma bayan sallah sai ya rama wannan dai da ake wanda har yau azumin sa na rataye zai ya biya shine kawai wallahu alam iya abin da na fahimta ke Allah ya dace da wannan a majalisin mu na gobe kafin da ya wuce mun biya ibadatun nabi injiniya ya turo mu wannan shafi sai da na fitar da shi naga shafi 115 ne ba zai karatu ba kwata kwata kuma rubutu tsakanana amma littafin ya ce akan azumi yayi wai dalilul anam dalilul anam um shi jari ramadan wannan shi wannan risala ta biyu ita za mu biya gobe insha Allah za mu iya karanta shi ita ma a goben insha Allah shi kuma sunansa haka za samun nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma talqiki ne a cikin zadul ma'ad ba ne mutum shi hadi khairul ibad a cikin zadul ma'ad aka dan tsakuro abubuwan wanda wato a cikin zadul ma'ad za ga irin yadda ibn qayyim ya bayani to sai da annabi yake hadi to sai tsakuro mana wata abubuwa da zamu karanta a cikin haka za ta man nabi sallallahu alaihi wasallam min zadul ma'ad bil qayyim insha Allah ta'ala ita zamu karanta a majalisun mu na alhamis kuma shi kuma sati mai zuwa shi ba ran alamin zamu rage karatu domin muna biya rubuta akhlaq na na na sai ba to gobi an gane ko to shi ne na'am kamar da na eh lokacin sahur bai yi ba bai yi eh eh to to na fahimta abinda nake nufi shine wai magana da ne akan mata kamar mace yanzu da haka ta yi misali an sha ruwa ta ki sha ruwa har zuwa karfe bakwai kaga lokacin ta kama abinci ma tana wallahi sai yanzu zan ci kai kuma lokacin wajen isha'i ba an fahimta sai ce abu karyewar da muka ce azumin yayi ana nufin babu ladan azumin ko ko ba haka nake nufi ba abin da nake nufi shine wato a a um ta sha ruwa koda ta koda bata sha komai ba to kawai ta sha ruwa a gurin Allah amma azumin ta ta kai ladan ta ya fita shine abin da nake nufi lada ya yanke na wannan kishirwa da kishin da take na ibadar da take to ta tsaya fa daga wannan lokacin sai dai a baka ladan soye ko sai da soye da kai na yawa da wannan jini wannan bayanin ya fi ba na ta yi an gane ko daura aure ne to ga wani ma zai kuma tsaki iyala alhaji haya idris madawi da na malam umar abdullahi suna neman alfarmar jama'a cewa a je ɗaurin auren nura yaya idris madobi da kuma hajara hajara ita ba hajara babu tawun to da kowa rubuta yake hajar shi za unisex ne ana sawa namiji a sawa mace hajar an gane ko amma ba hajaratu bane hajar hajar hajara umar abdullahi jaru wanda za a yi ranar lahadi ashirin da takwas ga watan malu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ƙarfe sha ɗaya a cikin abubakar rurgan da albasa masallacin kwayo to muna ruwa Allah maɗaukacin sarki ya sa musu albarka Allah ya sa a yi lafiya a gaba lafiya ya ba su zuriya ɗaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon ubangiji da sunan ta kyawawa da tsofin ta maɗaukaka Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi wanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah ya tallafa mu ibada da muke tinkara ta addini Allah ya sa mu yi lafiya Allah ka ka ba mu yin bauta ma ita kake bukata yi muna roƙon ubangiji da sunayen da ko ta sarrafa Allah ya zaukar zaunar da kasar mu lafiya kuncin rayuwa da matsaloli da ake ciki na kasa Allah ka yayi mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu yin binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu yin guje mata اللهم آمنا في روحاننا ورسل حكمتنا ولا تؤمنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. الناس